إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن مما يعانيه الناس اليوم من محن ومصائب وبلاء وبلاء وفقر واضطراب الأمن والأحوال والأسعار والأسقام لكثير وقد جرب كثير منا أمورا ظنوها مخرجا فضاق بهم السبل لقد جربوا ناحية السياسية حسبوها مخرجا عندهم وجربوا رجال الأمن اتكلوا عليهم فلم يجد شيئا أيها المسلمون قد علمت أن كثيرا لهم اهتمام بسلاح نافذ قوي ولكن البعض قليل بضاعة يمشي في الوغى بلا درع ولا سلاح ألا ما هو ما هو هذا السلاح ألا وهو الدعاء وقد رجع الله سبحانه وتعالى دعاءه ورغبنا فيه في غير ما آية من القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين وقال تعالى أيضا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والدعاء أيها الناس عبادة ومن أهمها ولا يجوز صرف شيء منها إلى غير الله فيما لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا صالح ولا أي أحد وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدعاء هو العبادة رواه أبو داود والترمذي وصححه وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنبياؤه أكثر الناس دعاء وأشدهم فيه اقرأوا إن شئتم سورة الأنبياء وهود وشعراء تجدون كثيرا من أدعية الرسل والأنبياء فكانوا لنا خير قدوة لنا معشر المسلمين فواظبوا على الدعاء في جلب الخيرات ودفع الشر والمكروهات اللهم اجعلنا لك ذاكرين وإليك راغبين وبك واثقين وعليك متوكلين ولك خاشعين وهب لنا من لدنك رحمة وارزقنا حسن الخاتمة عند الموت يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الناس وللدعاء آداب يحسن مراعاتها لتكون الدعاء مستجابة منها حسن الظن بالله وفي الحديث القدسي قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي ومنها استقبال القبلة ومنها تقديم الحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإخلاص والعزم في الدعاء ومنها حضور القلب ومن موانع استجابة الدعاء الانغماس في المعاصي والاعتداء فيه والعجلة ومن الأف... ومن أفضل الأوقات الدعاء ثلث الليل الأخير وبين الأذان والإقامة وفي السجود وساعة في يوم الجمعة ما بعد العصر إلى غروب الشمس وعند نزول الغيث وغير ذلك وغير وغيرها كثير فعلينا الإكثار من الدعاء حتى ننجو من ضيق الدنيا والآخرة أقول يا مسلمين kasancewar lokaci ya tafi wato kwarwata mu wato jawo hankali ne ga halin da kowa ke iya gisan cewa mana ciki na jarabawa kala-kala da al'ummar duniya take fuskanta a keɓance kuma mu ƙasarmu ta najeriya muna cikin matsaloli da yawa ga sanan da bala'i ga tarauci da fatara ga rashin kwanci hankali rashin zaman lafiya ga tashin farashi ga rashin lafiya kala-kala da yawa an jarba shawarwari a tarurruka daban-daban wajen nemo mafita ga irin waɗannan matsaloli ɗin yawa sun jaraba ana ganin cewa tsarin mulki tsarin siyasa shine matsala mutane sun jaraba an gani an yi wacce zamani an yi wannan zamani an yi zamanin pdp da su mai malfa da su obasanjo da suwa sun gwada an gani wasu an gwada kuma apc da pdp da wacece a cpc an gwada su ma wanda ake tsammanin mafita ake ganin shi shine muhammadu buhari mutumin kirki ne bawan allah allah sa kamar alkhairi allah sa ya gama lafiya allah ɗora hannun shi akan abin da yake so da shi ya nuna bai abin da ke daidai mutane sun gwada saboda abin suka sani tare da shi a wasu zamana suka wuce lokacin da ya zama gwamna ya zama minista ya zama shugaban ƙasa ya rike ptf an ga wasu ayyuka da mutane sun tsammani tun da wannan to abin mu dogara ne in aka samu ya zama shugaban kasa shikenan an fita daga cikin matsaloli babu shi an jarwa to ga shekara bakwai ko shida yana kan mulkin din matsalolin dai ba a rasa su gaba ɗaya ba ga sanin ana cikin sa yanzu sannan mutane suna ganin cewa in aka samu canjin shugabannin tsaro a cire wannan ministan tsaro a cire wannan shugaban sojoji a cire wannan shugaban 'yan sanda duk mutane suna ganin mafitarsa a nan wajen take a bar tallafin mai ko ka a bashi mutane suna gandu mafita a nan gasinan kala-kala da haka an jaraba hanyoyi da yawa yan wa musulmi har yanzu dai ana nan jiya a yau ba a samu fita da yawa ba yan wa akwai wani makami mai karfi waɗanda idan yanayi ya ƙure maka ya zama babu daɗi rayuwa babu daɗi to a kowannan makami da ake amfani da shi wajen fita daga cikin matsaloli da yawa cikinmu musulmi akwai masu ba da addu'a muhimmanci amma da yawa cikinmu kuma akwai waɗanda ba addu'a mahimmancin da ke da shi ba abin takaici za ka samu har na kafarai ina nufin kiristoci sun fi ba addu'a mahimmanci ni na zauna cikin kafarai kala-kala na yawo na gaurare na zauna da su zai wahala a ce kaga kafiri wanda ke nema wani abu a rayuwarsa a kasuwancinsa a wajen aikinsa yana fama da matsarashin lafiya ga yana wasa da addu'a karfe hudun dare zaka ji mutum ya fara addu'a sai a kai karfe biyar dare bai daina addu'a ba amma mu mutum ya daga hannu minti biyu in ma ya yi kokari kenan ya sauke addu'a kuma ba kullum ba amma su kullum kullum kullum sannan kuma ga qurbat zai dauki kuɗi ya kai coci ya ba Allah zai dauki kuɗi masu yawa ba naira biyar naira goma da ake sa a wurare ba kuɗi mutum zai ɗiba kai yana cewa yana fadanci ga Allah Allah biya masa bukatu wannan abun takaici ne mu da muke da ayoyin Qur'ani a ce mu kasa ba addu'a mahimmanci arna su ba ta mahimmanci ya ko Allah ba zai ba su nasara kan abubuwa da yawa ba da haka muke kallo muna cewa sun danne mu suna kaza kaza kwarai kuwa sun fi mu himma sun fi mu addu'a kuma wannan gaskiya ce dole faɗa kanmu don mu gyara ba don zagin junanmu ba da haka yan wa musulmi wannan makami na addu'a Allah maɗaukakin sarki ba wai cewa mu ya wajabta mana mun ga roƙon shi ne Allah maɗaukakin sarki har in baka roƙon shi ma fushi yake daga kamar da Imam Tirmidhi Abu Dawud da Ibn Abbas fitar da hadisi cewa wanda albani an garkin sirra sai ya cewa wanda baya roƙon Allah ma Allah fushi yake da shi Allah maɗaukakin sarki ke cewa ku roƙi ubangijinku kuna masu ƙanƙan da kai kuna masu sirrinta addu'arku ku sani Allah baya ansa addu'a masu wuce iyaka ma'ana in ka tashi addu'a din ka yi ta sai sai sai ka je da kanka ba sai ka rara kemure ka kada kare mutane bacci ba kare mutane sakat wannan umarni ne Allah ba mu cewa mu roƙa Allah mai karamci ne ba yadda Allah zai ce ka roƙa ya hana ka ya kaɗan wa musulmi mu sani ko a mu mutane idan mutum mai karamci ne ce wani mai kake so kuma ka ce ga abin da kake so sai ya hana ka za a kirga wani a cikin kaskanci da wulakanci Allah kuma akramul akramina Allah baya daukar kaskanci da haka cewa da mi addu'a bai ce mi ba sai dan yana so ya ansa mana me yasa ba za mu daga hannu mu roki Allah madaukakin sarki bukatun mu ba yan uwa musulmi sannan Allah madaukakin sarki wata ayako muke cewa wa qarabukum du'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roke ni ni kuma zan amsa muku waye ya kai karamci irin na Allah madaukakin sarki waye zai iya da yana da arziki yace jama'a ku zo ku roke ni in baku wannan sai Allah maɗaukakin sarki kuma ba wasa bane gaskiya ne in muka roƙe shi zai ba mu ɗin kuma Allah ke cewa amma masu girman kai daga barin addu'a ta su suna ganin ba sai sun roƙe ni ba ba su bukata to za su shiga wutar jahannama suna masu ta zama dindindin a cikin ta Allah shi kiyaye ɗan wa musulmi sani cewa addu'a ibada ce fa ita addu'a cewa Allah ba ni Allah kare ni kaza ibada ce mai zaman kanta kai tana ga cin mafi mahimmancin addu'a ma shi sa ku ga malamai a cin akida imamu dahawi da ya zo sai da ya ce wasu da jibullahu da'awat ya kawo shi a babin aƙida cewa allah na ansa addu'a yana raddi zuwa ga falasifa da ke cewa addu'a ba ta da mahimmanci wanda suke in falsafa mantiƙiyu na suna gan cewa addu'a ba ta mahimmanci da wasu abu suka faɗa a Allah duk a duniya an tabbatar da cewa da musulmi da ba musulmi ba da kafiri har da mai bautar saniya ya ima da cewa addu'a tana tasiri don yaje yana roƙon saniyar shi so ke ya san cewa wannan roƙo yana tasiri wajen biyan bukatunsa amma falasifa sun ce ba bukata addu'a shine imamu dahawi kawo wannan gaba yana raji ga wannan aƙida din sannan imamu abulhabu ya kawo bayanin cewa baya halarsa a cikin kitabun tauhidi a karkatar da wani abu cikin addu'a ga Allah maɗaukakin sarki zuwa ga wani da ba Allah maɗaukakin sarki ba don haka mu sani addu'a ibada ce kuma mafi mahimmanci daga cikin ibadu don haka ba a roƙon wani wanda ba Allah maɗaukakin sarki ba wannan mutumi ko da mala'ika ne na kusa da Allah mala'ika jibrilu baya halarsa ka ce ya mala'ika biya mun bukata kaza sam ko kuma ka ce barka biya ta wajen mala'ika sai ya karasa da kai wajen Allah maɗaukakin sarki ba a haka ba a roƙon annabi kowanne annabi da dukkan ana ba a roƙon su haka nan waliyai haka nan salihai haka nan malamai mutanen kirki ba a roƙon su Allah kaɗai ake roƙo sannan kuma kai kaɗai kanka ya kaɗan wa musulmi za ka yi addu'a Allah ya amsa ba wai sai ka zama wani wali ka ga zama wani mashahuri ba Allah yana kallon bukatarka da zuciyarka ne sai Allah amsa maka addu'arka ya ɗan wa musulmi kan ka taɓare da kanka ka ce kai ba za ka addu'a ka shiga ba kai ɗin na ai kana kamsu salawati kana da iyaye kana kyautata musu kana da makota kana kyautata musu me zai sa ka ɗaga hannu Allah ba zai ji kukanka ba yan uwana musulmi mai da hankali don haka ba a roƙon wani ba Allah maɗaukakin sarki ba annabi sallallahu alaihi wasallam ke fara cin hadisin wani bin shir cewa annabi yace addu'a wal ibada addu'a ita ce ma ibada din don haka yan uwa musulmi in mu lura ita saboda muhimmanci addu'an nan annabawan Allah da manzanninsa in kwalato sun fi kowa yau addu'a in ka ganta alƙur'ani cike da waje cikeke da addu'o'i da aka samu annabawa da manzanni sun yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana da yawan addu'a yana ta cikin dare yau addu'a yau kanshi yau al'umma sannan annabawa annabi ibrahim alaihi salatu wasalam in mukanta ƙur'ani za mu ga yana addu'a rabbi inni askatu min zurati biwadin gari zi zar'in faj'al af'idatan nas tahwi ilaihim warzuqhum min ath-thamarati yana addu'a rabbana waj'alna muslimin laka annabi ibrahim yana yawan addu'a haka nan annabawa da yawa idan karanta suratul nisa suratul anbiya lokaci za mu kawo misalan addu'o'in annabawa ba ga sunan amma dauki suratul anbiya'i tun daga farkonta tun daga kissa annabi ibrahim shine kissa ta farko a cikin surar zaga har karshen ta in Allah kawo tarihin annabin sai kuma ya kawo wasu addu'o'i da wannan annabi sai kuma Allah na cewa ya amshi wannan addu'a din dan mene su zama kyakkyawan koyi gare mu mu ba addu'a muhimmanci kaga su na kusa da Allah ne Allah na masu wahayi mala'iku na zuwa wajen su amma ba su shiru daga yin addu'a ba ni da kai me yasa za mu sanya wajen yin addu'a za ka yi wa musu mai da hankali mu dage wajen addu'o'i wajen jawo kanmu alkhairai muna da bukatu na alkhairai da muke nema sannan kuma daf'u sharri wal makaruhat kutun kuɗewa kai sharri da miyagun abubuwa dole mu dage domin ya dan wa musulmi a wani abu ka tsaya kana ta addu'a kana kira alkhairi kuma baka roƙo kanka tun kwade sharri ba to sharri ne sai zo ta samu kai na cin alkhairin baka sani ba shi yasa ake son za ka yi addu'a ka jawo alkhairi ka roƙi duk alkhairin da kake nema sannan duk wani sharri wata fitina kuma ka roƙi Allah kuma ya kare ka ku yi nesa da ita kada Allah haɗa ka da ita don haka wajen addu'a haka ake kula musamman 'yan kasuwa in ka ce Allah bunƙasa jari na ma'aikata Allah kawo mun promotion kai kaza sai ka ce Allah kuma kare ni ga duk karewar jari Allah kare da kaza da kaza Allah kare da makiya da mahasada da magulmata da algungumai duk ka haɗa kai addu'a saboda matsala ne a cikin rayuwa duk inda aka haɗu akwai nan abubuwan za su faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi wanda Nasiruddin Albani inda Aisha sallallahu alaihi annabi ke cewa kullu sahibi ni'matin mahsud duk wanda ke da wata ni'ima to yana tare da hasada dole sai an mai hasada sai an halahare shi da miyagun abubuwa annabi ce hasada kuma tana kai raƙumi tukunya tana kai mutum kabari tana kaza kaza da haka wajen addu'a mu haɗa wajen jawo alkhairai ko mu roƙi Allah kar mu daga sharri da haka lokaci ba zai bar bane da mun kawo irin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga san dewa da yake wajen neman alkhairi Allah ka daga shari da haka bar mu kawo misali daya annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin addu'a da yake cewa Allahumma inni a'udhuka min zawalimatika wa tahawuli afiyatika wa fujaa'ati niqmatika wa jami'i sakhatika ya Allah inni a'udhu min zawalimatika Allah ina neman ka kare daga gushewar ni'imarka wa tahawuli afiyatika da canzawar lafiyarka ina da lafiya ko mara lafiya Allah ka kare da haka wa jami'i wa fujaa'ati niqmatika da akko wa fushinka da kuma wa jami'i saka kuma dukkan fushinka ya Allah Allah ka riga wannan abu haka annabi ya ce Allahumma inna a'udhuka min al-hammi wal hazan wa min al-ajz wal kasali wal jubn wal bukhl wal dal'i dain ghalabati rijal Allah ka riga damuwa da fushi da bakin ciki da kaza da kaza sauransu to akwai addu'o'i da yawa ga sunan lokaci ba za mu ba saboda lokacin namu dan kadan dan kadan ne don haka mu yawaita addu'a wajen jawo alkhairi da guje ma shari yan wa musulmi mu sani cewa addu'a wajen ansata akwai ladiba mu kula da ladiban addu'a na farko idan za mu yi addu'a mu kyautar Allah zato me kyautar zan Allah zato shine mu roƙi Allah muna da samun tabbacin cewa zai ba mu amma ba mu roƙi Allah muna kallon shi a matsayin marowaci ba walo lisanil hal aikace kana yi amma kana ganin anya wani abu zai samu mako to shikenan dai to shikenan a'a annabi yake cewa Allah yake cewa ina nan inda bawa nake mun zato idan kai wa Allah kyakkyawan zato Allah sai mu'amalace ka da haka idan kai wa Allah mummunan zato Allah sai mu'amalace ka da haka ka roƙe shi kana da zaton zai biya zai biya bukata zai biya maka ka roƙa kana ganin anya wannan ma ko ta wa Allah girma ne ko a dan rage ne a to shikenan sai Allah ya kyale ka da kanka ina fatan funce ba ana so kyautar to a cikin dukkan mu'amala game da Allah madaukakin sarki yan wana musulmi yana ga cin abin da ake so wajen addu'a shine ya samu a fuskanci alƙibla sun da kai addu'a ka daga hannu kuma yana ga cin ladabin shine daga hannu wajen yin addu'a zuwa kirjin ka ka ga za ka zan haka yake mika hannu saboda wai kamar zai kwato ina fatan fahimta ina fatan fahimta aka ce daidai zuwa kirjin ka haka za ka daga hannun ka ka hada su annabi sallallahu alaihi ke cewa Allah na jin kunya bawa ya buɗe hannun shi daga ce Allah ba ni bawa ne sauke hannun Allah bai biya bukata ba ina fatan fahimta a daga hannu kada a itida'i shine wuce iyaka ga wani haka sun koya kai yana taka wani kuma yana ɗebowa ne ina fatan fahimta Allah shi yayi to daga cin abin da ake so shine fuskanta alƙibla da kuma daga hannu sannan daga cin abin da ake so shine gabatar da yabo da jinjina ga Allah madaukakin sarki kalmomi masu kyau daga cikin in baka da basirar da zaka iya dauko baka din zaka hada yabo ga Allah to karanta Qur'ani ko da fata ce ko ulwa ko falaki da nasi ka ce Allah dan wannan sura da na karanta Allah ka biya mu bukata sannan akwai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk addu'ar da zaka yi dan waka sa salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin manzon Allah yana da kima a wajen Allah madaukakin sarki shi yasa sai Allah ya sa to daga cikin abin da zaka yi wajen addu'a ka ta shiga ba ka roki manzon Allah ba ka yi salati shi salatin manzan Allah ibada ce to in kai sai ka ce Allah ka biyan bukata don fatiha da na karanta don salatin annabi da ya sallah salama Allah ga bukata ta ka biyan bukata ko da wasu ka ba sai larabci ba in ya muri ne ka in baka tafe ne ka diya da kai Allah yana ji kuma ba wani yare da shi kan karan kan shefu ne wani ina fatan fanci wannan abin don haka yin wa musulmi daga cin fa'idojin addu'a da cin laduma na addu'a shine ikhlasi ka zama baka shirka baka bida baka riya sannan wajen addu'a ka samu azama ka dage fa ka jajirce wajen addu'a din yi yau yi anjima yi gobe yi kullum ka dage kai ta tayi kuma ya zama direct kake tambar abin da kake bukata kuɗi kake so kace ya Allah ka bani kuɗi kai tsaye ka kaɗa kana kwane-kwane ina fatan fahimta ba ki da aure kina ya miji Allah ka bani miji na gari ina fatan baka da mata Allah bani mata gari to halin da muke cikin rashin zaman lafiya to dole sai mun hada da tuba ya Allah mun tuba mun bika mun daina zirban muna istighfari addu'o da ta gabata sabakon da ya gabata mu istighfari mu tuba mu ce ya Allah ka yafe mana fakar muka Allah ka kawo mu da kwanciyar hankali Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ka ba mu zaman lafiya a jihar mu a garukan mu Allah ka ba mu zaman lafiya a gidan mu da matan mu da ƴaƴan mu Allah ka ba mu zaman lafiya sai mu roƙe wajen Allah maɗaukakin sarki tunda mun gwada wasu abu ba su ci ba wanda zai iya abin kawai shine Allah maɗaukakin sarki Allahumma anta salamu wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram Allah aminci gare kake kai ne aminci da haka ba inda a samu aminci ba wajen Allah maɗaukakin sarki ba jama'a wallahi tallahi majalisar ɗinkin duniya ƙarya ce ba abin da ta iya barka duniya take ba ɗinke ta take yi ba zalunci suke goyon baya fasikanci suke goyon baya duk abin da Allah zai fusata fushi da duniya abin da wata nukula ke ɗaure gindi kenan ba kwa kallon suna kwancewa masu auren jinsi namiji auren namiji mace ta auren mace suna da right a majalisar ɗinkin duniya ana aida da wannan abin aida kai shagiya an yi da kai kafa gidan karuwai ka gina gidan zina ka gina kaza kaza amma in na kafa masallaci na faɗin gaskiya ce dan me zan kafa eh ba kwa gano na abin to wannan shi za ta ɗinke mana matsalar duniya ƙarya ne wallahi tallahi duk wanda ke tunanin wai world health organization ko wane ne ko unicef ko wane su kawo matsala wallahi ba solution bane wanda mutane kuma ba su taɓa zama solution bane wa musulmi mu musulmi mu ne solution ɗin matsalar duniya mu gyara mu bi Allah mu bi karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai ba mu mafita a rayuwa Allah zai fidda mu daga cin matsala zai fidda mu daga cin matsala gaba ɗayanta amma muka saki muka kalli wasu masu jan kunnuwa wasu makiya Allah alladhina la yuharrimuna Allah ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba wadanda ba sa addini gaskiya ba sa haramta abinda Allah haramta ba sa halasta abinda Allah halasta asali ma abokan adawa Allah ne ta yaya za a samu fata a wajen wayannan mutane yawa musulmi mu bar Allah muna kallon wannan abu zasu muna ganda mu waye sun kawo mana rudani su zo mana surutu da rubuce-rubuce da media sai kuma a gaskata a cewa wasu ne abin da ɗin kaza da kaza yawan musulmi mu sani duniya ta taɓa lalacewa irin wannan lalacewa ko fiye da ita amma manzan Allah salama yana dono kai daga cikin shi ne aka samu shirya aka samu duniya ta zauna lafiya amma da ɗumi take ka je karanta tarihi tarihul adab tarihul alƙalar islam tarihul adiyan ka je karanta ga wani hali duniya ke ciki wani hali tattalin arziki shiga kafin zo manzan Allah wani hali mata suke ciki kafin zo manzan Allah wani hali bayi ke ciki wani hali ake ciki manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam da ya zo a ƙarshensa shi ne aka samu shirya aka samu zaman lafiya aka samu kwanciyar hankali aka samu komai don haka wannan duniya ba za ta zauna lafiya ba da tunanin turawan yamma ina faɗa ina maimaitawa 'yan boko mu ku ji wannan magana farfesocin mu ku ji doktocin mu ku ji masu digiri masu NCE masu wane ne wallahi ku aje wannan tunanin ku zo ku amfani da wannan bokon da kuka koyo a wajen su ku hada da karatun addinin musulunci a ga ya za a samu fita a cikin a cikin rayuwa amma wallahi ba sai kawo fita a cikin rayuwar nan ba don haka yan uwan mu na yan uwana musulmi mu musulmi ne mu fita a rayuwa don haka mu yawa daga cikin mafitar shine mu yawaita addu'a in mun gyara halin muka yi ta'addu'a babu shakka Allah maɗauke zirki zai ba mu fita ‘yan wana musulmi a gurje daga cin fa'idojin annabin addu'a shi ne karkai addu'a tunanin kana wani waje in kana addu'a ya zama maganarka da kake tana ta da zuciyarka kaka ɗaga hannu kana roƙon Allah amma hankalinka na tunanin wani abu daban ina fata an fahimci wani yana da mahimmanci wai haƙuri da na san akwai rana amma ku akwai wani abin yana da mahimmanci da sanda kake roƙon Allah ba ni kaza inda larabci inda wani yare ne to zama da zuciyarka da bakinka suna tafiya tare wajen Allah madaukakin sarki amma ba tanka noje ba annabi yake cewa Allah bai ansar addu'a da ke gafalallar zuciya wace ce gafalallar zuciya shine tana faɗin abin da ka tano waje kuma ko kai ne aka zo wajen ka ka kira wani da ka taimake shi wani abu sai ya zo kana buga shi yana yana dandana waya kuma yana gaban ka sai za ka ce ba za ka ce mai da hankali ko za ka ce tashe baka waje to kai ma ɗan adam baka da irin wannan abu dole baka attention to ka zauna gaban Allah dole ka ba Allah zuciyarka tare da wannan abun ya ga shilidin addu'a yan wa musulmi kiyaye akwai abin da ke sa ba za a shi addu'a mutum ba daga shi akwai gaggawa mu mutane muna da gaggawa mewa ka da cikin matsala yanzu kana so wai yau kai addu'a gobe kuma a yanke wani abun a'a zai yi ka shekara ma kana addu'a din Allah bai dauke ba ina fatan fahimta mu san da wannan abun amma mu sani cewa tunda mun ce addu'a ibada ce da kayi ta ka ci riba dan za a rubuta maka a sikelikar lahira za ganta ran alkiyama ina fatan fahimta sannan kuma Allah na iya ansa addu'a yanzu yanzu ka yi ta amma kai baka san amsa ba domin me yawa ko wani bala'in da yafi wanda kake ciki Allah sai tare maka karkacin baka sani ba sakamakon wannan addu'a me yawa ko wani alkhairi da Allah ya shimfida maka a gaba ne amma ba yanzu ba ba da yadda za ka kai addu'a a cewa Allah bai amsa ba in dai kai musulmi ne ka bi ƙa'idun da ake yi baka fada cin haram da cin riba da cin haram ba in Allah sai Allah shi wannan addu'a din da haka yan wani musulmi a cikin abin da ke hana a sa addu'a shine nutsa cikin abin da saban Allah sannan kuma da yin gaggawa ka dade kana addu'a sai ka ce shikenan ba gani ba ka ce ka fasa ko kuma ka ce ni dai na dade na addu'a nan ba ga tashi gaba shikenan Allah sai yake ba zai amsa maka ba ina fatan fanci wannan abu sannan akwai lokacin da kamata mu tashi mai addu'a lokacin dare usulusin dare ƙarshe ɗaya bisa uku na ƙarshe mun ga tashi muna raye da uwa musulmi ba kai tabbaci tun daga farko ba har ƙarshen dare ko kuma ka gama chatin da yan mata da yan wane ne kai ta chatin sai karfe hudu ta yi na dare ka kwanta kai bacci ko addu'a ko raka ayyuka kai ba ko raka daya ba ka daga hannu ka roki Allah ba ko kuma kai malalaci ne baccin yayi yawa ma tun daga farkon dare har ƙarshe wallahi mu kiyaye muna da buƙatu fa mu tashi mu rahidaran mu mu yi addu'o'i a cikinsa ‘yan wa musulmi ko da sulusi ko da awa ɗaya rage asuba ta yi ka tashi ka ko minti talatin ne ka yi addu'a Allah zai biya ma bukata amma kar kai gaggawa kai ɗan wa musulmi ina fatan fahimci wani abu daga cikin lokutan da ake san ake ansa addu'a shine tsakanin kiran sallah da iqama kada mu rena wannan lokacin annabi ya ce tsakanin kiran sallah da iqama ana addu'a Allah bai mai da ita lokuta ne da ake addu'a an kira sallah kafin a tada iqama to Allah na ansa addu'a lokacin mutane mu ringa addu'a ina fatan fahimta daga cikin lokacin kuma shine cikin sujuda Allah na ansa addu'a cikin sannan a ranar juma'a ko lokaci da Allah ya wada na ansa addu'a amma ba a bayyana sai annabi ke cewa in an gama sallar asar kafin magariba a wannan lokacin shi lokacin ansa addu'a yan uwa musulmi san lokacin da ruwa ya sauko yana ga lokacin da ake ansa addu'a yan uwa musulmi ina ba mu shawara lalle mu dage wajen addu'a mu yawaita ta domin kasance ta ibada sannan za mu tsira daga cin daiki wato kuncin duniya da kuma kuncin ranar alkiyama اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلنا آخرة التي, التي إليها معادنا واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تتشرنا
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا واعتدلوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم adai sahu da kyau sahuhu da suka shiga cikin tijinku a kula da kyau a haɗa diga digi da gagiyar cikin sallah